وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء insha Allah kamar yadda aka sani a yau ne juma'an farko a watan almuharram kuma a ƙidayen wane ne kuma an riga an ayyana juma'an farko ranar nuna tazamun da abdullahi rabi dan imam hussein wanda aka kashe a hannun babansa a ranar ashura to kuma mu saboda ganin ya yi mana kusa da farko-farkon wata ɗin muka ga cewa tun da yake dai tazamun ɗin nuna nuna tazamun ɗin ne shine muhimmi ba wai lalai ranan ba zai kyau zama bai ɗaya amma dai tun ya matsi farko kuma za a yi shi ba shiri muka ce gara mu yi jibi a lokaci guda kaga wannan wannan lokaci ne tunawa da kashe-kashen jarirai wanda ake yi a wannan zamani da wanda aka yi a lokutan baya wanda yake nuna cewa mutane makiya su ba su kiya alfarman kowa idan suka ƙi mutum sai ya zama idansu ya rufe komi suna aikata ga kowa da kowa ko da ma mutum a ƙaddara an sun ƙi shi saboda wani dalili ne amma shi bai shafi ɗansa jariri ba a daidai wannan lokaci namu akwai mace-macen jarirai wanda ya sowarsa rai akwai wani yaro shi ma sunansa abdullah ko da sunan mahaifinsa ne abdullah sunansa suna ce mashi ko ilan ɗan ƙasan syria wanda iyayensu suka yi gudun hijira saboda jefa su a cikin mummunan hali da aka yi wanda ya zama na ainihin a cikin jirgin ruwan da suke kokarin su hayyaka gaci ya zama ainihin sun fuskanci nutsewa a ruwa uwan ta iya kokarinta wajen ta tsamar da yaron ta daga shi sama din kar ya zama ainihin ko da mata lume ita ya zama shi yaron yana sama amma dai abin ya fi karfinta abin nan ruwa ya tafi da shi sai aka tsinci gawansa a bakin gaci wanda hotonsa ya so saran mutane a duniya wannan shi ma za mu iya cewa masu kisan jariran jiya su ne suka yi wannan aiki yau kamar da suka harbi muhammadu durra yana hannun babansa a shekarun baya da kuma jarirai ma irin wannan wanda kashe su ya so su tsare shi wannan yaro ilam an ce ya haura shekara biyu ya wuce shan nono amma bai kai uku ba yana ainihin suna neman mafaka a tare da 'ya'yansa bayan an jefa garinsu a cikin mamawacin hali da ƙasarsu amma kuma dai ba su tsira ba ƙarshe kuma dai wajen yunƙurin su tafi hasayyake gaci hayyake wanda bai yiwu ba ke ya zama uwan yaron ita mata tafi to irin wannan lokaci ne na nuna juyayi da kuma jaje da nuna ainihin tadamun za mu ce mashi wato kamar ainihin nuna kuma muna tare da duk wayanda ake zalunta a doron ƙasa don sha Allah kamar ce za mu maishe shi mun ma riga mu maishe shi din ranar lahadi mai zuwa kuma a kiyaye da wannan ainihin lahadi zai zama zama musafi musamman na tunawa da jariran da ake kashewa ne yanzu ana ta baman kashe-kashen jarirai ana nuna hotunan jariran yaman da ake kashewa amma makasa ɗin suna cewa ai ba laifin kowa ba ne wai laifin husiyawa ne su masu kisan yan sa'udin da suke lugudan wuta sun ce ba laifinsu ba ne wayannan jariran iya kamar yadda suka ce mahajjata su suka ja kansu da suka je suka mutu su kuma jariran iyayensu suka ja musu ba su ba laifin mai kisa ba ne wani ya kisa amma ba shi ya laifi ba kuma ka zalika jariran baharai da inda ake ta faman rugudan wuta akan ko'ina kan umai- a- a- kan mut- gidajen mutane wanda yanzu ya zama zaunannen abu dama imam hussein ya, ya ga musu cewa in suka keta alfarmansa to ba wani har alfarmar da za su kyale a doron ƙasa to haka nan ko yanzu al- alfarmomi duk suna, suna kashe imam hussein shekara da ta biyo baya suka halatta madina harimin manzo Allah shekara da ta sake biyo baya shekara- suka haramta suka suka halatta maka suka rubda ka'aba suka baje baje bango suka baje shi kawai gaba ɗaya suka harbe shi da wuta ce daga waje wanda yake itikadin shi musulmi ne ya- ya harbi ka'aba ka san ba abin da zai rage masa lokacin su- sun harbi sun harbi kafa- ka'aba har tashi biyu sun baje ka'aba ba su ɗaya bane suka baje bayan bajewan da suka yi na lokaci wanda wanda ake ce masa Hussein bin Numair Hussein da Sadi ba da Sin ba ba suna Hus- Husaini da Sin shine hu- sunan Imam amma akwai Hussein daga Hisin eh, katanga kenan to shi akwai wani Ibn Numair wani eh, da- da- daka- da cikin dakarun um, yazidu wanda ya je ya baje ka'aba sai kuma a lokaci a ƙarƙashin abdulmalik bin War- marwan shi kuma hajjaj bin yusuf shi ma ya je ya sake baje ka'aba ne to har ma wanda yake ce wanda ya ce su harbi ka'aba ɗin da majejjewa sai suka yi sarere ya za su harbi ka'aba sai ya ce da su ba ni ne amir ɗinku ba suka ce kai ne amir ya ce to ku harba zunubin yana kai na ne na ku bin umarni in ku sa- ba a saba ma amir to wannan kuma ra'ayi ne wanda ainihin waɗansu suka ɗauka ma kansu na cewa ana yin ɗa'a ga amir ne wato idan har ta ta in- inda gaske ne Allah- ma- manzo Allah ya ce a yi ɗa'a ga amir inda gaske ne ya ce a yi ɗa'a amir sai kuma aya ta ce wa ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulul amri minkum ai kaga ta ba gabatar in kuma da gaske ne i- ulul amri yana nufin shugabanni don haka suka fassara su ba sama ai su ai ulul amri to ai kaga an gabatar da bin Allah da manzo ku kafin bin, bin ulul amri din in ul- ulul amri zai- zai yi su saba ma Allah da manzo ba zai yi ba in ku har zai yi su saba ma Allah da manzo Allah ba zai shabi su ba to kuma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi dake sarata yace Allah ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq fa wanda duk suna da ruwaya kaga ashe ba za a bi wani ab- wan- wan- wan- wani abokin halitta akan saɓan mahal- a saɓ- saɓan mahalicci ba kaga biyayya ana yi ne akan biyayya ga mahalicci ba bisa saba masa ba. bayan za a yi Allah ta'ala ce ka bi wani ya zama shi wannan ne ya ce kar ka kar ka bi Allah a ce Allah kuma ya ce ai na ce maka ka bi shi wannan ko hankali ba zai taɓa ɗaukan wannan ba duk wanda- duk wanda Allah ya ce a bi to yana bin Allah ne kuma yana umarni da bin Allah ne in ko har wani ya ya- na farko ma tun farko ma wanda duk zai saba ma Allah ba ya zai tun farko Allah ya ce a bi shi tun farko ba zai yi ba duk hankali ba zai ɗauka ba al misali Allah ya yi umarni a bi annabawa wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah to tambaya zai yiwu annabi ya umarni da saban Allah ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to kaga kuma ya nuna ma to da da da, da gaske ne Allah ya ce a bi sarakai to tambaya Allah ya sa- sarakai na iya yin umarni da saba ma Allah sarakai suna iya umarni da saba wa Allah galiban ma abin da suke kenan su kansu suna saba wa Allah ne da yawan sarakai ba Allah suke bi ba mafi yawansu ban ce muku duk sarakunan duniya amma majority ɗinsu batattu ne ba shiryayyu ba ne majority shugabannin duniya batattu ne tun a tsawon tarihi amma akan sami shugabanni nadiran mutanen kirki kaga bayan da za a- ma- ma- Allah ta'ala ya ce ka bi shuwaga- shugabanni bayan da aka ce a bi shugabanni inda shi ku kawo mana amma annabawa absolutely ake bin su mutlakan ba wani tsaini saboda ka ulul amru wasu mutane ne da ba ku sani ba su ma bin umul amru mutlakan ne tunda ba yadda za a sa- su saba ma Allah da manzo amma ba ku san ulul amrin bane sai kuka ce sarakai ne to dai wannan ina ga muku wannan ne saboda ainihin yadda su mutane idan su ya rufe kan cewa suna biyayya su ga sarakai ne ko da shaidanu ne don ga so yanzu id- wasu idan su ya rufe akan wayannan masu kisan mahajjata suna biyayya gare su har suna kare su to makoman su daya lalle ba ba wata tantama al'arwahu junudun mujannada fama ta'alafa fi fama, fama ta'arafa minha italaf wa ma tanakara minha ihtaraf in ka ga zuci ta shafar qulubum in ka ga zuciya tana tare da son wani to tare suke duniya da lahira domin ita zu- su ju- zu- zukata a ɗambare suke da juna arwahu mujannata a- ainihin ju- ju- eh, junudun mujannada runduna ne mai su ɗamfara da juna in sun z- gane da juna sai su haɗe in su- in suka musanta juna sai su rabe da zaran ruhinka da ruhin wani in ya saba za ka yi naka hanya ya nasa in ya haɗu shi ne za a gan ku tare haka rai yake inda ranka ya zo nan ka- nan ka tafi da- da wata ibara wanda kake so kana tare da shi almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama in a zuciyarka a son a- akwai son fir'auna tare da fir'auna zaka tashi ba abin da zai rawa ka shi almar'u ma'a man ahabba inda zuciyarka ta ta je nan kake nan ran- ranka yake dalilin sa mutanen nan suke kokarin kare wa'annan miyagu su ma mugaye ne kun ba abin zai zai ba su kamar yadda suke tare da su a duniya haka suke tare da su a lahira to wani kuma sai ya cuci kansa kawai da- a- a karin kawai shi ba azzalumi ba ya kasance tare da azzalumai ya go- saboda ya goyi bayan su su in ci- in ji su- sun more zalunci ba sun more ba sun zalunci sun taka mutane sun murje sun ci banza da wofi shi kuma mai goyon bayansa yana goyon bayansa anan kuma ya tashi tare da su gobe kiyama a ce su je gida ɗaya tir to insha Allah ah, mukan so mu kammala komai da komai mu tashi jiya ba mu yi ziyara ba yanzu za mu yi ziyara da addu'a sai mu tashi insha Allah si si ziyaran ashura ba ranar ashura kawai ake yi ba kana iya kulle yomin ga a cikin a- a haramin imam hussein kulle yomin bayan sallan su bahi sai an yi kamar a zaunan nan abu ne duk kulle yomin za a yi ziyaran ziyaran ashura kuma fa'idodin ziyaran ashura na da yawan gaske ziyaran ashura insha Allah bismillah rahman rahim assalamu alayka ya aba abdullah assalamu alayka ya ibn rasulillah assalamu alayka ya ibn amiril mu'minin wa ibn sayyidil wasiyin السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت عظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله أمة قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة ولعن الله آل زياد وآل مروان ولعن الله بني أمية قاطبة ولعن الله ابن مرجانا ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك وأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبروا إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناسبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأطبائهم إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم وأسأل الله الذي أكرمني بمقام وأسأل- وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وارزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي قدم صدق عندكم في الدنيا والآخرة وأسأله أن يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب الثاري مع إمام مهدي ظاهر ناتك بالحق منكم وأسأل الله بحجكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما عظمها وعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد وماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إن يوم العاشوراء تب- يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكابد اللعين بن اللعين على لسان على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وكفى فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين ويوم العاشوراء يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فضائب عليهم العذاب منك وال فلائب عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم الصلاة اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم العن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعات وبايعت وتابعت على قتله اللهم العنهم جميعا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم العن الثاني والثالث والرابع اللهم العن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رزيته اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم الصدق من عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام insha Allah saboda akwai lokaci za mu karanta addu'an alƙama muna fata Allah ya ansa mana akan makiya da masu ƙulle-ƙulle na sharri da'ima ba su da wani tunani sai wani sharri za su ƙulla muna roƙon Allah ya maida masu sarorinsu a kawo kansu ƙulli dai ba su fasa ba tun da iblis ne mai gidansu shi kuma iblis ba fasa zai ya dunga yake kenan kuma su mabiyansa sun dungaye kenan ba su da wani tunani kullum sai in su wani sharri za su yi ya za su yi kisan kai shi kenan tunanin dole labarin da muke ji na rahoton intelligence ba mu taɓa jin wani abu ba illa ƙulle-ƙullen kisan kai shi kenan ciki ko ina ba ku da abu ne sai kisan kai illa iya ban taɓa jin sun shirya wani abu ba sai dai za su yi kisan kai kawai kulle yau labarin kenan sai a ce a yanzu suna ƙulle-ƙulle daga cikin kulukulan da muka ji latest shine tun da yake ita wancan gwamnatin da ta mara musu baya ta wuce yanzu wannan ba za su ta musu aiki ba to yanzu za su kurɗo sun ba da kwangila an ba mutane takwas kwangila ko ne miliyan 25 su shigo su kurɗo su haɗa faɗa sai a yi rikici a cikin harka sai a fake da wannan sai a harba wasu shi kenan tunanin kenan insha Allahu duk masu yunkurin kashe insha Allah duk sai sun mace muna na insha Allah ku kukkulla duk gaba daya duk sai kun mace duk gaba ɗayan ku da ku da magidantan ku na Isra'ila din duk ƙarshen ku ne yazo insha Allah kulli ku ba su fasa ba ba su saboda ba wani tunani a tare da su ba wani tunani iri ne irin na Iblis lokacin da Allah ya turo annabi Iblis yana tunanin a kashe shi lokacin ya ji wani bawan Allah ya amsa ma annabi tunanin iblis ya a kashe shi ne ba la gairu kuma tunaninsu kenan su ba su taɓa wani tunani ba illa za su kisan kai tunanin kenan ƙwara da kisa kawai to a kan ku ga addu'an alƙamana ya Allah ya Allah ya Allah ya mujiba da'watul mutarrin يا كاشف كرب المكروبين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد يا من يخول بين المرء وقلبه
ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على الأس على العرش استوى ويا من يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى عليه خافية يا من لا تشتبه عليه الأصوات ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يبرمه إلحاق الملحين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شمل ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من هو كل يوم في شأن يا قاضي الحاجات يا منفس القربات يا معطي السؤلات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلى وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبالح- وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا وبهم أتوصل وبهم أتشفع إليك وبحقهم أسألك وأقسم وأعظم عليك وبالشأن الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك وبالذي فضلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي وتكفيني المهم من أموري وتقضي عني ديني وتجيرني من الفقر وتجيرني من الفاقة وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين وتكفيني هم من أخاف همه وعسرى من أخاف عسرى وخزونة من أخاف خزونة وشر من أخاف شرا ومكر من أخاف مكرا وبقي من أخاف باقيا وجورا من أخاف جورا وسلطانا من أخاف سلطانا وكيدا من أخاف كيدا ومقدرة من أخاف مقدرته علي وترد راجيا للإجابة غير آيس ولا قانت عائبا عائدا راجعا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا عن زيارتكما بل راجع عائد إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سادتي رجبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا فلا خيبني الله مما رجوت فلا خيبني الله مما رجوت وعملت في زيارتكما إنه قريب مجيب ربنا وتقبل دعاء حج محمد وآله الطاهرين إن شاء الله